إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar mal albani zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi a inda muke karatu a littattafai mabambanta a yau juma'a sha uku ga watan rabi'un al-awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da sha talatin amin ko talatin ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin za mu yi karatu insha Allah daga littafin ulumul qur'anil karim na ad-doktor nuruddin aitir Allah ubangiji ya gafarta mishi za mu tashi kai tsaye a shafi na arba'in da biyu a inda mala yake cewa wa amma tartibu suwaril qur'an yana magana akan tartib jeren giyar a ayoyi mun ji magana akan yadda ya tabbata cewa jeren giyar ayoyi wannan abu ne tauqifi Allah ne ya wahayi ta hanyar Jibrilu alaihi salam ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aya kaza a sanya ta waje kaza aya kaza a sanya ta waje kaza to game da surori fa asali lafazin asura malamai suna gana ɗauko shi daga lafazin asur ne wato katanga ko ganuwa ganuwar gari kamar ana nufin ita sura wata ganuwa ce da ta kewaye ayoyin da suke cikinta malamai sun yi saɓani akan sanya masunaye masurorin masu suna tukuna me yasa aka sa wa sura kaza bakara sura kaza alu imrana sura kaza nisa'i ko ma'ida ko makamantansu akwai maganganu da dama wanda za a zo a ji su a gaba amma yanzu matsala game da ra'ayoyin malamai da maganganunsu akan shin wannan jeren giyar fatiha bakara nisa'i ali imrana ma'ida kaza kaza kaza kaza har zuwa falaki da nasi wannan jeren giyar ita ma Allah ne wahayi ya ce a jera su haka ko ko ijtihadin sahabbai ne akwai maganganu guda uku za mu ji su anan insha Allahu amma samarin su a takaice shine akwai wanda suke ganin kai tsaye wannan jiran giya tauqifiya ce ita ma wannan shine ita ce maganar al-imamu an-nahas da at-tiri da kuma ibnu hajar ya karkata zuwa gare ta akwai hadisi malam zai ambace shi a gaba wanda ya zo da bayani hadisin aus ibn abi aus as-saqafi wanda yake cewa yana daga cikin kuntuminan nafarin ladina baya'u nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi mutum yace yana daga cikin wanda suka annabi mubaya daga cikin wafat din su na banu saqif kuma a lokacin annabi ya gaya musu tartibin surori cewa haka Allah ya sau kisa ce wadda zamu ji ta a gaba to akwai ra'ayi na biyu wanda suke ganin cewa ijtihadi ne na sahabbai kuma wannan da aka wanzu akan shi shine abinda sahabbai suka ijma'i akai a lokacin da aka tattara alqur'ani a zamanin sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu anhu wanda akwai riwaya da take goyon bayan wannan magana a inda ibn mas'udin yake tattaunawa yake yin jayayya ko yake yi ma suke challenging sayyidina usmana akan jeranta wasu surori akan wannan mara bismillah din nan anfal da tauba cewa me yasa suka sa su a wuri daya bayan kuma ita anfal ba ta cikin atsiwa tana cikin almi'in ne sannan kuma me ya sa bismillah a tsakankani sannan kuma shi bin mas'udin a qur'anin shi baqara sai nisa'i sai ali imrana haka yake shi a qur'anin sa da haka wasu malamai suke ganin cewa wannan ra'ayi ne na sahabban da suka yi wannan aikin ijtihadin su ne duk da yake wannan kisa tana da matsalar isnadi zamu zo mu ji magana akan ta insha Allah ra'ayi na uku kuma shine ra'ayi wanda yake wasat cewa akwai surori da wasu a jeren giyar izufofi ma waɗanda tabbas an yi wahayi ne cewa haka za a saka su tun a zamanin manzo Allah sallallahu haka suke ko kuma wasu wanda suka saura musamman wanda aka sauka da ƙarshe ƙarshen rayuwarsa bai riga ya bada bayani akan ga inda yake so a sanya su ba waɗanda ne sahabbai suka yi ijtihadi wajen sanya su wannan shine ra'ayi wanda yake wasat malamai suna karkata zuwa gare shi kamar ibnu abbas radiyallahu anhu wanda kuma ibn abbas yana ganin cewa kuma dole ne mutum ya tsayu akan abin da waɗannan sahabbai suka tsaya a kai domin an taɓa mishi tambaya ma aka ce inna fulanan ya ƙara'u alƙur'ana mankusan wane na karanta alƙur'ani mankus shine ya dinga karanta sura kaza maimakon ya ci gaba da next sura sai ya tsallaka wata ko ya koma baya sai ya ce zalika rajulun mankusul qalbi wannan mutum ne wanda yake da kwakwalwa ko zuciya take a rikice shi ma a cikin ribas yake wannan wannan riwaya ce tabbatacce tana cikin musnad tayalisi da mu'jamul kabir na abul qasim tabarani da ainihin dan littafin shi wato musnad shami riwaya ce tabbatacciya wanda yake neman karin bayani zai kuma littafin al-burhan fi ulumul qur'an darkashi ya tattauna waɗannan mas'aloli da yawa da yawa wannan ra'ayi na ibnu mas'ud na ibnu abbas kuma shine fatawar imam malik radiyallahu anhu wa rahma wa rahimallahu al-imam malik maliku akan haka ya tafi akan cewa qur'ani an saukar da mafi yawan shi an bayanin da za a saka shi inda kuma sabai ba su samu wannan bayanin ba su suka ijtihadin su kuma wannan ijma'in nasu hujja ce a musulunci da haka ba abin rigima bane akai wacce riwaya kamar na ambata tana cikin littafin littafin abin nan mujamut tabarani hakanan al-imam al-bayhaqi ya fita da ita a cikin a cikin shu'abil iman nasa da abdurraqi sanani a cikin a cikin al-musannaf to bari mu ji abin da malai yake cewa yace faqad waqa'a fi khilafun bi sababi wujudi riwayatin فهم منها بعض العلماء أن ترتيب بعض السور كان باجتهاد من الصحابة yace an samu sabani na fatawa da ra'ayi saboda an ga wasu riwayoyi waɗanda sahabbai suka ba da labari sai ya zama malamai sun fahimci akwai ijtihadi akwai ƙoƙarin da sahabbai suka yi na fahimtar su da neman abin nan su neman gaskiyar su sai wani ƙoƙari wajen wato jeranta surorin lakin jama'ir ulama'i ala anna tartiba suwar alqur'ani tawqifiyun yace amma dai mafi yawan malamai jumhurin malamai suna tafiya akan cewa jeran giyar surorin alqur'ani dinnan tawqifi ne wahayi ne daga Allah walaysa bijtihad min as-sahaba ba kokarin sahabbai bane wa in kanu ikhtalafu hal kullu dhalika at-tartib bi tawqifin qawliyyin sarihin min an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanussu ala kulli suratin annaha ba'da surati kaza ko malaman da suka ce tauqifi din ne suka sake yin sabani shin kowace sura dai daiwa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karar da bakin sa yace ku saka suratu ali imrana a bayan bakara ku sa mun nisa'i a bayan ali imrana ku sa mun kafi a bayan isra'i shin annabi ne da kanshi faɗa ka kararar game da kowace sura ko kuwa au anna ba'da hadha tartibi qad istanada fihi sabatu ila mustanadin fi'liyyin min qira'ati nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu daga cikin waɗannan tartibat ɗin wani an dogara ne da karantawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar misali kasancewa yana karanta kulhuwa da mu'awwazaini a jere yana karanta su kullun da dare ya shafa a jikinsa to kaga wannan karatun aikin da yayi ko ya karanta misali a sallar juma'a yana karanta juma'a da munafiqun ko ya karanta sabbi da halata hadisul gashiya wanda da ya tabbata a cikin hadisan bukhari da muslim da imam ahmad da sauransu to wannan kaga aiki ne shin duka akwai bayani ne na baka umarni na baka ko ko wasu an yi amfani da ayyukan sai ذهب ابن عطية وبعض العلماء إلى أن كثيرا من هذه من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم ابن عطية أتكن تفسير سادة شيد واسمع لما يكما يدبك أبتا إرن سو النحاس دمك من تنسو سنتفا أكن شوا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا إما صحابي بياني كما سنسن ترتيب دا داما دا تكن سورور تن النبي alayhi salatu wasalam yana rayi tun manzo Allah yana rayi sun san haka kasaba ittiwal kaman dogayen surorin nan guda bakwai na farko bayan Fatiha ka sai ka saka sai ka cira Fatiha ka sa Baqara Nisa'i uh, sorry Baqara Ali Imran Nisa'i Ma'ida An'am Araf sai wace sai Anfal ko to waɗannan bakwai din a ake cewa as-saba'u ittiwal wal hawamim da kuma hamin hamin jeren gir waɗannan hamin tun daga abin nan kenan ghafir ko har zuwa ahqaf waɗannan hawamim to su ma jeren gir su wal mufassal daga jerun surori tun daga qaf kenan sune al mufassal har zuwa suratul nasi waɗannan su ma jeren gir duk waɗannan an san a haka suke tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana rayi wa anna ba'da suwari yumkinu an yakuna fuwida al-amru fihi fawada al-amra fihi ila al-ummati ba'dahu wasun kuma tayyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba al'amarin zuwa ga al'umma su sayin da zasu wato sahabbai su yi deciding bai faɗa musu ba wala Allah aqwa ma yastadillu ma yastadillu bihi li hadha ar-ra'y hadith ibn Abbas qala qultu li Uthmana hadisin ibnu abbasin afwan da na ce ibnu mas'udin ibnu abbasin da yake cewa ba usman ma hamalakum ala an amattum ila al-anfali wa hiya min al-masani wa ila bara'a wa hiya min al-mi'in fa qarantum bainahuma wa lam taktubu bainahuma satara bismillahir rahmanir rahim wa wada'tumuhuma fi saba'i tiwal yace me ya kai ku me ya kai ku zuwa ga wannan me dalilin ku akan wakallah zuwa ga ku ɗauki amfal da ita da bara'a ku haɗa su wuri guda ku jona su daga amfal sai bara'a ko sai tauba dama kamar da yake cewa wai na kulli suratai ne basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal kif aw uskut aw sila salasatun sahad kulli man tala duka masu tilawa haka suke biya su babu bismillah sakankanin sai dai uskut kif a wuskut au sila ko dai ai waƙafu ko ai saktu ko kuma a jona su salasatun duka waɗannan wuju guda uku din sahat li kulli man tala dukkanin qura'u haka suke babu wani qari'i da ke sanya bismillah tsakankanin su to me yasa kuka yi wannan in aka ce almasani almasani waɗanda Allah yake faɗan su cewa Allahu nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan ko haka ne ko masaniya takashe irro min hujurul lazina yakshuna rabbahum to wannan lafazin masani din me ma'anar shi suka ce masani in ji malamai shine allazi sura allati yatakarraru fiha alqasas wal mawa'id sura wanda ake biyuntawa ake maimaita labaran annabawa da labaran kissoshi duk sura take da wani ana ce mata masani ina fata mun fahimci wannan ita ce Allah yake magana akan ta da wannan siffar a cikin hadisin al-Imam Tabarani da Tayalisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zan bi mu hadisin a gaba zan mana isharar shi ne yake cewa uqitu makana taurati sab'a at-tiwal an bani a madadin at-taura ne aka bani surori bakwai dogaye din nan sannan wa uqitu makana zaburi a madadin zabura aka bani al-mi'in masu aya ɗari ko sama da ɗari ko ƙasar ɗari kaɗan sannan wa wutitu makanal injili almasani a maimakon injila kuma aka bani almasani sai ce wa fuddiltu bil mufassal sai kuma aka ƙara mini wani abu ɗori akan na sauran annabawa shi ne al-mufassal da qur'ani ya zama wa muhaiminan alayhi ya mamaye dukkanin sauran littattafan Allah ya cinye su kuma ya kawo ƙari to wannan masani shi ne abin da ake nufi da ta takeici wahiya min al-mi'in alhalin kuma kun san cewa bara'a din nan da amfani suna cikin mi'in ne sune surori masu aya ɗari ko aƙalla ko akasara da ɗari kaɗan suna nan da yawa a cikin alkur'ani ana buga misali da irin yunusa da yusufa da irin suratul ra'adi ibrahim hijir banu isra'ila maryam da irin kasas irin nam irin mu'minun duk waɗannan suna cikin almi'un zaka ga surori ne waɗanda ayoyinsu sun ɗara ɗari ko sun gaza ɗari amma da kaɗan kaɗan ba dole wai su zama ɗari daidai wa daida ba waɗannan surorin bara'a da amfal a magana ibn abbasin da yana ganin bai kamata su zama a can sama ba ya kamata a gangaro da su ne cikin waɗannan surorin to me yasa kuka yi haka ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم kuma tsakankanin su babu bismillah wadda take fassale tsakanin kowace sura da kowace sura kowace sura a farkon ta akwai bismillah a ƙarshen ta kafa shiga ta sura akwai bismillah duk da yake akwai masu tilawan da ba sa sakawa eh kaman khalaf ne zo karatun shi wasu da yake yi go awwal sura wa akhir sura yana wasu da basmala amma dai akwai ta a asali to amma ita amfani da tauba kamar da muka ambata daga waɗancan baitocin san babu tsakankani me yasa kuka yi haka ibnu abbas yayi wannan tambayar wa wada'atumuhuma fi sab'i tawali kuka sasa a cikin dogayen surori guda bakwai fa qala usmanu sai usmanu yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي سورة تكن سوكر غريش سوروري ديوا فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب duk sanda aka sauka mishi da wani abu sai ya kira ɗaya daga cikin masu masa rubutu fa ya kulu sai ya ce da'uha ula il ayati fi surati allati yudhkaru fiha kaza wa kaza ku sanya waɗannan ayoyin a cikin surar nan mai kaza da kaza mai kaza da kaza wa kanatil anfalu min awaili ma nazala bil madina anfal na daga cikin farko farko abin da aka sauka a madina wa kanat bara'a min akhiri alqur'ani nuzula ita ko bara'a na daga cikin na karshe karshen abin da suka qur'ani wa kanat qissatuha labarin da ke cikin bara'a shabihatan ta yi kama da ƙissatiha da irin karatun da ke cikin amfan magana akan yaƙi magana akan yadda za a mamaci kafirai magana akan raba dukiya ta ganima magana akan jan kunnen waɗanda suke yi wa musulunci zagon ƙasa ba su so a yi jihadi da ire-irensu fa zanantu anna hamina usman yace sai ne tsammanin to ita wato bara'a wani sashe ce ta amfani فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبين لنا أنها منها har aka karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana mana cewa ita din daga ita bane fa min ajli zalika qarantu bainahuma shi sa sai na gwama tsakankanin su walam aktub bainahuma sadara bismillahir rahmanir rahim kuma ban sa bismillah ba wada'tuha fi sab'i tiwal na sa ta kuma a cikin dogayen surori bakwai malai ce akhrajahu ahmad wa thalatha wa ibn hibban wal hakim imam ahmad ibn hanbal da alimamu abu dawuda da tirmidhi da ibnu maja da ibnu hibbana da hakim haka ma da ibnu jaririn tabari a cikin tafsirinsa duk sun fitar da wannan riwaya sai malam yace wa huwa listidlalun ghairu sadidin sanadan wa matna wannan hujja ce wata ke bata samu gam da katar ba bata tsayi ba a isnadance da a matanance amma sanadu fa inna isnad hadha alhadith da'ifun tabaka isnadi wannan kissa ta fuskar isnadi isnadin ta da'ifi ne wa fihi yazidu lil farisi akwai mutum mai suna yazid ibn hurmuz al-farisi wanda tabi'i ne asalin shi mutumin kasar basara ne malamai hadisi sun yi magana akan shi imam bukhari ibn adi akwai wannan malami abu isaq al-huwaini a cikin littafin sa mai suna naslul nibal bi mu'jamir rijal yayi magana akan ya tattara maganganun malaman hadisi game da wannan abinda zaka tike akan shine malamin mai riwaya ne wanda yake munkarun wa hadisuhu saqitun ba a karba hasali ma wannan riwayar ita suke buga misali da ita akan riwayar shi munkarai kusan da aka kawo magana akan shi to da aka kaga ba za a karbe shi ba wa huwa da'ifun da'afahu al-bukhari wa ghayru kaji magana wa qala tafarrada tafarrada bihi tafarrada bihi fala yasduhu lil-ihtijaji suka ce ya ya yayi kadaitu da wannan zance dan haka ba za a yi hujja da magana ba fadlan an an yakuna marji'an fi qadiyatin hamma ka hadhihi ballantana kuma a ce magana shi ta zama madogara game da wata kadiya hasima wanda an karɓi wannan yanzu za a canza wani hukunci cewa to jeren giyar surorin alkur'ani ba wahayi bane fatawa ce ta ibnu abbas ta ibnu ta ta ibnu affan ko mun gane kun ga magana ce ta iya canza wani abu a cikin asasiyar na tarihin musulunci to ba zai a karɓi maganar mutumin da yake da rauni akan wannan ba hatta ko da sika ne amintacce sai an jinjina maganar tukuna ba za a ce a tunkuɗe ta ba kamar da ibn hajar yake faɗa a cikin fatul bari yake cewa tunkuɗe maganan siqat wannan yace wannan wannan wannan al'ada ce ta waɗanda ba malamai ba malaman hadisi ba sa tunkuɗe maganan siqat kawai sai in Allah liba Allah liba an rasa yadda za a yi da ita sannan za a fara tsaranto ko dai magana ce kuskure amma kawai dan ta saba wa tunaninka ko ra'ayinka ko a ganinka ba abin tunkuɗewa bane kawai ka ce ƙarya ne wannan kowa zai iya fara ko a tasha kowa zai iya fara da an yi magana ya ce ƙarya ne amma iya tabbatar da cewa kaza a ilmance kuskure ne musamman idan wanda ya amun ya ruwaito wannan magana amintacce ne to wannan aiki ne mai matukar wahala establish facts ne cewa wani kaza amintacce ne fika ne hujja ne sai ruwaito magana sai ta saba abin da ake tunani ko aka saba ji daga wannan makarantar ko abin da aka riga aka gina kan shi to kawai sai a yi tsallawai a ce bai tabbata ba ba sai an jinjina sosai malam ya ci gaba da cewa to wa ammal matu ta fuskar matanin kuma fa inna sahabata yaqra'una alqur'ana wa yatalaqawnahu fa kayfa la yujadu ahadun la yujadu inda ahadin minhum ilmun bi suratayn min alqur'an alkarim sahabbai suna kanta alqur'ani suna koyan shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wannan bayanin da za a same shi a gun wani da za a samu bayani a gun wani cewa to eh ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mana sura kaza cewa bangare kaza ne ko kuma daban-daban suke wato yayin da Usman ya dinga cigiyan waɗannan information din a gun mutane har a sura akwai ayar da ba a same ta ba sai a gun wani mutum da ba zai yi da wannan magana ta ma zai ciki ta cewa jama'a da Allah wa yake da wani ilimi game da bara'a da amfal ko ɗaya suke ko ba ɗaya suke ba da za a samu wanda zai bashi bayani domin lokacin sahabbai suna nan da yawan su a rayuwarsu ba su kare ba suna nan a Madina kuma wannan kwamitin da yawan na aikin kwamiti ne na gaggan masana alkurani wanda a duk duniya babu irinsu su zai da sabit da jama'ar sa waɗanda suka yi wannan kwamiti na igitin da aka yi alkurani aka gyara shi babu wanda ya kai sana alkurani ibn mas'udin shi kadai ne bai musharaka ba mun yi magana a baya wanda har ya zama ya ji damuwa cewa dan me ba a saka shi ba daga baya kuma ya gane uzurin sayyidina usmana ya ce mishi ne ka je kai ka zauna a kufa ka karantar ka taho ka dawo kuma wa zai wannan aikin tunda akwai da su iya wakilta a yi ka je ka je ka ka ci gaba da kanta da al'umma hadisin na a cikin sunan ta Imam Tirmidhi za a biye magana akai a cikin tarjuma ta shi Ibn Mas'ud din a cikin siyaru a'lami an-nubala ومالي يتشقب التشوى ويؤيد ما ذكرناه أيضا ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال سألت علي بن أبي طالب لما لم تكتب في سورة براءة بسم الله الرحمن الرحيم dan me yasa baka rubuta ba ko kuma ba a rubuta lam tuktab ba a rubuta a suratu bara'a ba a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba kala li annaha amanu dan ita bismillah ai aminci take nunawa haka ce bismillah tana nuna aminci wa bara wa bara'atu nazalat bisayf ita ko bara'a ta sauka ne takobi babu zaman lafiya a cikinta ko mun gane da haka ba za a yi ma bismillah ba saboda arashi tun farko duk wanda ya ji kamar da malam albani mai faɗa ya ji cewa ba arziki za ka malam yace da zo nan wanda yace ba arziki ma'ana ba abu ne na wasa ba abin da ke cikin bara'a ba abu ne na zama a kan tebur ba harka ce ta gumurzu ta jihadi shi sa ba a saka bismillah a wajen ba wannan haka haka aka ruwaito daga ibnu daga sayyidina ali sannan daga cikin malamai kuma akwai sufyan ibnu uyayna shi ma ya bada irin wannan fatawa haka al-mubarrid shi ma ya bada irin wannan fatawa wa qala al-imam al-kushairi was-sahihu anna al-basmala lam takun fiha li anna jibril alayhi salam lam yanzil biha fiha magana mai inganci shine me yasa ba a saka bismillah ba a wajen saboda jibril alayhi salam da ya sauko ya kawo sotu bara'a bai zo da bai zo da bismillah a cikinta ba haka ya kawo ta wato empty ba bismillah haka aka kawo ta tsurar ta babu bismillah wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala fi bani isra'ila nan ne go wal adillatu ala anna tartiba suwari kulliha tawqifiyyun kathira jiddan dalilai akan cewa surori jeren su daga Allah ne akwai hujjoji da yawa mina sunna a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam najid fiha tartiba suwari ala wifqi mushaf Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nadhkur minha ga wasu daga cikin dalilan an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala fi bani Isra'ila wal kafi wa Maryam wa Taha wal anbiya yana magana game da surtu bani Isra'il da kafi da Maryam da Taha da anbiya wanda suke jira haka yace innahunna min al itaqil awwal yace suna daga cikin al itaq ai suna da al atiq shine ash-sharif al-itaq ash-shurafa suna daga cikin surori masu daraja da suka sauka tun farko al-itaq al-awwal surori masu daraja na farko huwa innahunna sudin eh eh al-awwal na farko jam'in awwal ba shukran wa hunna min tiladi yace kuma su suna daga cikin tiladi arziki na na farko haka ce tilad wato wani dukiya da ka mallaka tuntuni ka manta da shi yana nufin sa daga cikin wurin da ya fara haddacewa ba tun farko farkon al'amari wannan yana cikin sahih bukhari fa zakara ibn mas'ud ibn mas'ud as-suwara nasakan kama istaqarra tartiba kaga ya ambace su yadda suke dinnan haka suke a cikin alqur'ani banu isra'ila kahf maryam baha anbiya wa misluhu fil bukhari aidan annahu alayhi salatu wassalam kana idza awa ila firashihi كل ليلة جمع كفيه ثم نفخ فيهما فيما فقرا قل هو الله احد والمعوذتين cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari ya kasance idan ya zo wurin kwanciyarsa sai ya tofi ya karanta qul huwa da falaki da nashi sai ya tofa a cikin hannunsa shi zai shafe a jikinsa to haka yake karanta su a wannan jeren giyar wa an wafila bin al-asqa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala uqitu makana at-taurati as-sab'a at-tiwal aji wannan riwaya ta da muke magana an bani surori masu tsayi guda bakwai maimakon at-taura uqitu makana az-zabur al-mi'in an bani surori masu aya 100 a maimakon zabura uqitu makana al-injil al-masani an bani surori masu yawan wa'azi da kissoshi a madadin injila wa fussilat wa fuddiltu bil mufassal an girmama na an ƙara mini falala da ainihin as-suwar al-mufassal akhrajahu abu dawud wa tayalisi wa abu ubayd imam abu dawud ya fitar haka tayalisi haka tabarani ma ya fitar da shi haka abu ubayd al-qasim ibnu sallamin shi ma ya fitar a cikin garibul qur'an din su kenan wa qala abu ja'far an-nahas annahas abu ja'far wani babban malamin nahawu ne mutumin kasar fustat ne a misra ya ji kasar bagadaza ya gamu da manyan malaman nahawu su al-akhfashul asgar da da niftawai malaman shi ne ya dawo garin su ya ci gaba da karantar da alqur'ani da da da da ilimin li'irabin alqur'ani yana da ma'anil qur'an galibi daga can ake dauko magana shi da kuma i'rabul qur'an rasuwarsa shekara ta 300 ne da da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne yake cewa wa hadha alhadithu yadullu ala anna ta'lif alqur'ani ma'khudun an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace wannan hadisin yana nuna zuwa ga cewa jeran tiyar alqur'ani wani abu ne da aka samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'khudun wa annahu mu'allafun min dhalika alwaqti kuma tun zamanin annabi alaihi salatu wasalam an riga an jeranta wa innama jama'a في المصحف جماعة في المصحف على شيء واحد أن تترى شيء أسكاء القرآن وريقنا لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعريف القرآن سوى دكاقة ينزل النبي دكيش قاشيك بيانا هذا القرآن وفيه أيضا دليل على أن سورة الأنفال سورة على حدة كما ينانوني إبواء قد سورة الأنفال سورة تمي زمن كانت walaisat min bara'a ba wani bangare ne na suratu bara'a ba kamar yadda suke ainihin wato tunani bari mu bar shi anan sai mu saki taba wani a littafin kuma insha Allah sai mu je ga sulfiki go madkhalun ila maqasid shari'a na doktor abdul malam ahmad ar-raisuni Allah ya saka mashi alkhairi daga shafi na 80 inda malai yake cewa mafhumul maslaha wal mafsada abinda ake nufi da maslaha da mafsada wanda lafuzza ne sun gama gama gari a bakin mutane maslaha da mafsada abu mai amfani da mare amfani ko mai kawo barna wanda a koda yaushe shari'a tana muhimmantar da su sosai duk abin da shari'a take magana a kai to suna ta'allake da waɗannan ne duk abin da shari'a ta ce a yi to akwai maslaha ga mutane idan sun yi shi duk abin da ka ji shari'a ta hana akwai mafsada da shari'a ta sa ta ce a daina yi ta yi ya zama maslahar ajila ce ajila ta nesa bil hamza ko kuma ajila ce ta nan kusa ko kuma dukansu yana iya yiwuwa mafsada ma tana iya zama haka ya zama akwai ajila mafsada ajila ta nesa da mafsada ajila ta kusa da kuma mafsada mazidun min al-ajili wal ajil duk ana samu galibi dan adam bai cika ganin wannan ba sai in ya tsaya ya natsu kwarai ko kuma yana da ilimi ko yana da wani rabo na experience a rayuwa sannan yake gane mafasid na wasu abubuwa ko masalih din su domin akwai abin da kai kanka san da kake yi ka san akwai wahala amma za ka hakura da wahalar shi saboda alfanun da kake gani can gaba ko yanzu duk waɗanda suke yin karatun boko da haka suke yin shi karatun boko kowa ya san akwai wahala za ka baro garinku ka zo wani gari ka zauna misali yanzu ka zo nan abu ko buk ko ina ne wani ma zai zo da jins kwaya ɗaya ya sha garin kwaki ya ci gurasa mai typhoid a cikinta ya wuni da yunwa wani malami ya ci mutuncin shi ya samu matsaloli iri daban-daban zafi hunturu ruwa da iska duka biya shi zuwa aji da sauransu me yasa da yake hakura da wannan saboda ya san akwai kagon da akwai wahala da yake sha yanzu amma yana hakura saboda ya san akwai manfa'a a nan gaba za ka kai musulmi da kake azumi ka ji yunwa kai sallah ka ki tsayawa kasuwar ka zo kana sallah kai sadaka kana son kuɗin ka kai zakka kai kaza duk abubuwan da kake shan wahala huffatul jannati bil makare duk me yasa kake wannan saboda kana da maslaha da kake sa rai a can gaba shi ke sa kake ko kuma in addini ne akwai ma maslaha a nan kusa akwai wani daɗi da kake ji a cikin ranka in kana yi wannan daɗin cewa kana bautawa Allah kana sar yadda kanka ga Allah da ya halicce ka kana bauta mishi shi ma yana da wani daɗi to duk haka ka'ida take wannan yana daga cikin natural laws yana daga cikin alqanun tabi'i doka ce ta dan adam da Allah ya tsara ta a cikin sunan dan Allah wanda ba sa canzawa amma fa ba ko na da yake ganewa ba malam yace min ashhari ta'rif al-maslaha wal masada ta'rif fakhruddin ar-razi daga cikin muhimman mafi shaharan ta'arifu definition na maslaha da mafsada shine wanda Fakhruddin Razi yayi ga kasur goma malamu ya daga cikin auhadu auhadu zamani fil ma'qul wal manqul kamar da yake bai take wato malami ne wanda yake tilu babu irin sa wajen zurfin kwakwalwa da sanin ilmomi na hankali da ilmomi wanda ake kwafo su daga littafai ya kai ya kawo ya rasu shiga ta 606 attajirin malami ne attajiri wanda yake da convoy na motocin yana tafiya sannan kuma yana yin wa'azi har da yaren turkiya da yaren farisa amin yana rubuce ya yi rubuce-rubuce da yaren farisa ya yi da larabci sannan kuma yana wa'azi da waɗannan yarurruka kamar yadda muke wa'azi misali yanzu da hausa ko da yarbanci ko da nufanci gwargwadon dai yarurrukan garuruwan asalin sunan shi muhammad ibn umar ibn hussein abu abdullah ana cewa yana dangantaka da qurayshawa asalinsa littafin shi shahararre shine tafsirin shi na mafatihul ghaib ya dantafai da yawa babban malami ne mausu'i akwai littafin ismatul anbiya akwai asasu taqdis wanda shine ibn taymiya ya mishi raddi da da da wancan littafi na na abin nan na akida din mai sunan shi eh naqdu asasu taqdis ko akwai littafin shi al mahsul fi usul fiqh wanda da gaskiya yake dauko wannan maganar nashi na usul fiqh akwai littafi akan al firasa firasa da ake cewa da makamantansu shi da ake cewa wani kafiri ya taba tambaye shi wai ya za ya fassara mai hadisin da aka ce ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir gashi shi kafiri cikin talauci kai ko musulmi kaka attajiri yace to ai duwa da kake ciki din nan aljanna ce yana kwatanta da abin da aka tara a lahira in baka yi imani ba duk kuma dadin da kake ciki din to kamar a wuta nake akwata da abin da samu a lahira shine ma'ana hadisi babban malami ne ya yana da yana da ilimi sosai sai dai ba ash'ari ne yana daga cikin yana daga cikin manyan generally na ash'ariyanci general ne sosai a ash'ariyanci Allah ya gafarta mishi to shine yake cewa al-maslaha la ma'ana laha illa al-ladha aw ma yakunu wasilatun ilaiha wasilatun ilaiha haka ce maslaha shine al-ladha dadi abu mai dadi da kuma ma yakunu wasilatan ilaiha da abin da zai ja'i zuwa ga wani abu mai dadi wal mafsada la ma'ana laha illa al-alam haka ce mafsada barna shine duk abun da yake mai zafi al'alam zafi pain aw ma yakunu wasila ilaiha ko kuma abin da ya zuwa ga zuwa ga wannan pain din wa kadai tabaduru ila al-azhani anna hadha at-ta'rifa qad dayyika mafhum qad dayyika mafhum al-maslaha wal mafsada wa asarahu fi jawanib al-hissiyya wal badaniyya in ka karanta wannan ta'rifin zaka iya tunanin cewa an kuntata ma'anar waɗannan abubuwa guda biyu kamar an tsaye da su kawai akan abin da yake al-hissiyya abin da zaka iya gani walbadaniya da wanda zaka ji a jikinka kawai kaga ai alam pain a jiki ake jin su ko haka nan lazza abu ne wata za gani idan ka ya burge ko ka ci ka ji daɗi ko sutura da zaka sanya ka ji ka ka ka, ka isa wa hadha mujarrad tawakkumin ya kau fi ba'dun nasi mimman la khibrata lahum bi musalahatil ulama'i wa maqasidihim to irin wannan in ya haƙwaƙwalwaka to wahami ne ba gaskiya bane yakan faru ne da galibin mutane waɗanda ba su da gogewa akan irin yare da salon maganar malamai a gun malamai falladza inda razi laysat abadan mahsura fi ladzatil jasadi wa ladzatil hawasi shi a gun shi daɗi bai takaitu akan jin daɗin jiki ko jin daɗin hawas senses kunne da ido da baki da makamantansu ba wala hiya mahsura fil ladzatil ma'nawiyya ba kuma yana nufin jin daɗi na wanda yake abstract jin daɗi na tunani ba wa kadhalika sha'anu fi mafhumil masada haka ne ita masada ba jin zafi a jiki kadai ko a zuciya kadai ba wa mimma yuwaddihu hadha ta'rifa qawlu izzuddin ibn abd salam eh wa dunyawiyya ko me na ce ha wake wa duniyawiya da lazzat na duniya shukran wa mimma yuwaddu hadha ta'rifa qawlu izzuddin ibn abd salam yau da yana ta kawo mana irin jibga jibga malaman nan da ba a taɓa ganin irinsu ba izzuddin ibn abd salam ibn abul qasim ad-dimashqi wanda ake mataki da sultanul ulama shi kuma ya rasu shekara ta 660 ne bayan shekara kamar 54 kenan da rasuwar wancan shine wanda ya taba yin gwanjan sarakuna yace dukansu duken gwamnati ne a yi gwanjan sa kawai sarakunan mamalik malami ne wanda yake jari jiddan mujtahidi ne mutlaq ba shafi'i yayi rigima da malamai da sarakuna yana daga cikin malamai masu hawa mambari su su wazi akan sarakuna ba dan salafiya bane kenan ko a tarihi shi yana rigima sosai yana da rigimaman mutum ne sosai Allah ya gafarta mishi akwai lokacin da in sarakuna suka kafa doka bata mai zuwa yake hudu ba ya ce ba haka bane akwai sanda ma yaje musu addu'a irin addu'a da ake a cikin hudubobi da ake wa sarakuna ka san mu nan ba ma yi mu nan ba ruwan mu kowa zaman kanshi yake sai kaga dama amma za ka ga wasu kasashe ana yi wa sarakuna da shugabanni addu'a a dinga faɗan sunan su a cikin hudubobi amma Najeriya ina sai a hankali Najeriya ma yanzu ne ba mutane suka fara gane fa san shugaba ma addini ne da mu muna ganin kawai faɗa da shugabanni kawai shine addini wanda wannan mabda'i ne wanda yake khati kuskure ne to shi yana da wannan abin nan din rigingimin a lokacin da ya sai da ya sai da ya sai da ya sai da sarakunan sanda ake rigima da tatar ne ana neman kudi sai ce to ai ku duka kudin gwamnati ne ai domin asalin sarakunan da ake cewa malik ai bayi ne bayi ne su almalik ayu abin nan salihu ayu ya dinga siyo su sai siyo bawa guda dubu lokaci daya a zo a horar da su a mai da su sojoji a koya musu ilmomi iri daban-daban su zama ministoci su zama daraktoci su zama manya ma'aikata da haka asalin ku duke gwamnati duke gwamnati aka siyo ku da duke gwamnati aka yi muku training da haka kawai yanzu za a sai da ku a sa ku da baitul mali ba kuma duk wanda yake da kuɗi akan ku ya sai kanshi ya yanci kanshi tunda ana buƙatar kuɗi ba ta wanda ya bayar kenan kuma dole haka aka yadda suka dinga ɗebo dukiya suna siyan kansu suna yanta kansu saboda ba wanda ya fi kowa ilimi a lokacin ba wanda ya kure shi ma gaskiya ne ma ba gaskiya bane ba da aka iya da shi ko mun gane tunda ana buƙatar kuɗi yanzu wannan asset ɗin gwamnati ne duka a dawo da al'umma da kuɗaɗen su ba su kuma manyan mutane a cikin al'umma yace ai dukan su bayin bayin duke gwamnati to shi kuma yake cewa al-masalihu arba'atun a cikin qawaidul ahkam kenan shi ma nashi fi masalihil anam yace al-masalihu arba'atu anwa al-ladhatu wa asbabuha awwa masu dadi da kuma awwan da ke jawowa zuwa ga dadin wal afrahu da awwan da ke saka murna to kaga yanzu dadi na ci kenan murna kuma ta zuci wa asbabuha da abin da ke jawowa zuwa ga murna wal mafasidu kaga to da lazza da sababuha da, da farahu da sababu hudin kenan ko wal mafasidu arba'atu anwa su ma barna iri hudu ne al-alamu abubuwa masu zafi a jika su ne pain kenan wa asbabuha da duk abin da ke jawo shi wal gumumu da damuwa na zuciya kenan wa asbabuha da abin da ke jawo su ne mafsada wa hadhihi wa hiya munqasima ila dunyawiyya wa ukhrawiyya akwai misali na duniya akwai mafasid na duniya akwai misali na lahira akwai mafasid na lahira akwai asbab na duniya akwai asbab na lahira ومن أفضل لذات الدنيا سيتي دقت كم فيها فللا أتكن جن داء الدنيا لذات المعارف داء إلني وبعض الأحوال لكم وسيني أن كلام بابا أبن ذاك جداء إنش الدنيا كما إلني wannan ma kuma daga cikin natural natural na dan adam domin dan adam yana da tabi'a ta hubbul istitla kullun yana son ya san sabon abu yana da wani craving for discovering new things Allah kaga tun daga dan kankanin yaro kullun yaro mai ke jawo yayi barna ya jawo wannan ya taba wancan shine kokarin ya so ya discoverin wai me a cikin wannan me aka boye ne me mama ta aji abin da ke kai shi kenan dai ya saka shi cikin matsaloli kuma kawai dabi'a ce dan adam kullun duk sanda ka ji ka san wani abu da da baka san shi ba za ka ji wani wani refreshed mind haka ko wani wani you are contented now ko da a wayar kace wani app baka iya amfani da shi ba sai wani ya gwada maka da ake amfani da shi ya kake jin wannan daɗin ya kake ji cewa a to alhamdulillah yanzu na iya wannan ko mun gane ko kana so ka salba wata formula ta mathematics kai kai ka kasa sai kai wani guru sai fasa ma ita zaka ji wani dadi in ka ga kai ka iya in ka bude computer kai wani dabaru ka ka iya ya kake ji ran da ka dace wata sura ta baka wahala ya zaka ji ranan kawo ni jin dadin cewa yau alhamdulillah na bayar da wannan haddan lafiya lo zaka kama irin shi kenan dai malamin nan duk bala'in shi dai to yau da mara lafiya ba ka kike ji ba akwai wannan wannan murna murnar da zaka ji idan ka iya sabon abu ibn taymiya ma ya irin wannan magana da yake cewa duk a duniya babu abin da ke da dadi in banda dadin ilimi iza ibn jarir din da muke fada yana gadan mutuwa yana kwance ba bai da lafiya wasu suka zo gaishe shi ustazi haka ɗaliban ilimi ana magana ana magana sai wani faɗo ta mas'ala da ya ji bai santa ba sai ya ce a daga ni aka daga shi aka daga shi ce yace yace mahbarati ina tawadata aka miƙo mishi sai ɗauki takarda ya fara ɗugo tawada yana rubuta yana rubuta sai aka ce Allah za ta malam me zaka yi da wannan kuma kai da kake gargara yace na fi so na gamu da Allah alhalin na san wannan abun akan a ce na jahilci shi yana yana so ya ƙara ilimi yanzu a cikin gargaran mutuwa fa to haka dan adam yake yana da wannan ɗabi'a ta san ya san wani abu wanda bai sani ba kuma duk dan adam bai da wani abu da zai iya samun falala akan wani shi a duniya fiye da falala a ce ya fi ɗayan sanin wani abu yanzu duk sarakuna da shugabanni abu ja'far mansur yana tafiya yana tafiya a cikin a cikin abin nan ɗinsa convoy ɗinsa ya ga majalisin hushain a ƙasar bagadar sai yake cewa mun ga wannan ya ce wallah wannan shine mulki na gaskiya ya ce mu mun tattara mutane ne da ƙarfin mu da da jabbarancin mu suna jin tsoron mu suka suka tara a bayan mu shi ko duk wanda suke gaban shi ɗin nan su suka kawo kansu da kansu suke ta lallaba shi ma mu ko mu muke lallaba mutane ko kuma mu sarakuna ba da ƙarfin tsaya suke mallaka mutane ba yanzu duk wani shugaba ana cewa yau ya gama tenuwarsa gobe za ka ga kowa tare da shi an mishi mutunci ne shine a bashi wani dan sanda kwaya ɗaya odali amma duk abin da yake fama da shi na immunity da wani wane ne da wata martaba da executive power duka yau din aka ce 29 mai ne ko shekara hudu ko shi kenan an cire mai ka taɓa ganin malamin da aka mishi wannan a kwaɗe mishi wannan riga ilimin har ya mutu ma yau shekara dubu ana ya zama authority a ilimi innin shugaba baban gida na raye obasanjo na raye mai sunan shi abdulsalam yana raye gawan duk waɗannan su wannan najeriya ne amma yanzu dukansu ba wanda yake da power da zai iya zarta da ba najeriya bai isa ba babu amma yanzu misali malamin da yake baya duniya yanzu guda nawa ne wanda suke da power da yanzu in wani matsala ta faru da magana su za a yi ba za su kirgu ba hasali ma an fi gamsuwa ma da su akan wanda suke raye ko za a ɗauko maganin sa a ce malam wane kullum su muke karantawa su kaga da haka ilimi yana ba wa ɗan adam wani wata kamala domin ita ce siffa ta farko da Allah ya fifita ɗan adam da ita akan sauran halittu ta mala'iku da Allah ya ce wa allama adamal asma'a thumma aradahum alal mala'ika sai da Allah ya sanashe shi sannan aka yi nuna mala'iku aka musu tambaya aka ce to me ya wannan ba su sani aka ce to kai faɗa musu to tun da ka faɗa musu to ku je ku gaishe shi kaga wannan ilimin ne ya bashi wani abu ɗori akan abin da su suke da shi duk da suna ganin cewa su suna da nagarta a ta talifiya mun yi su dufiya mun su kuddima su ba sa fasadi ba sa zubar da jini shi ko Allah subhanahu ta'ala yayi dan adam ya san adam zai fasadi zai zubar da jini amma ya bashi wannan miza ta ilimin kuma ya ce mishi wannan ya ce mala'iku wannan mizar ta zama dalilin da yasa dan adam yake sama da su dan adam na farko yake sama da su to da haka dan adam abin da yake ji a duniya kawai ya ji daɗi shine ilimi kuma wannan al-ma'arif bi kulli ashkaliha bi kulli ashkaliha dukkan abin da za a ce mu sunan shi ma'arifa knowledge za ga yana da wani nobel yana da wata daraja da ɗayan bayi da shi a kowane fanni da shi sa yana daga cikin hamaka wautan mu mu dinga wulakanta wasu ilmomi muna barin wasu muna zaɓi ɗaiɗai muna ɗauki ɗauki zaɓi sanka a cikin ilmomi muna ganin ilimi kaza shi kawai ke da muhimmanci ilimi kaza ba ma buƙatar shi sawon a ilimin addini ne ko a ilmomin zamani ne babu shakka wannan rashin kan gado ne kuma shafar da irin wannan ta taɓa da ake fama da ita ilmomi dukan suna da suna ƙarshe suna haɗuwa su shiga junansu su zama suna da alaƙa da junansu babu wani ilimi da yake zama a matsayin independent permanently independent a rarraba su ne kawai don masalih na karantarwa da takhasusi da makamantansu da ya ce وقد ميز بين اللذات والأفراح للتنبيه على دخول الحسيات والمعنويات كاقا يتنتج تسكان واتو لذات دا عند أكي جي دبكا كو دا جيكي كو دا سوران senses da kuma al'afrah daɗin da ake ji a cikin zuciya da tambihi ala dukulin hissiyat don a nuni zuwa ga cewa abubuwa da ake gani sun shiga wal ma'anawiya da kuma wanda suke jin su kawai ake a jiki fi mafhumi al maslaha cewa dukkanin suna shiga cikin ma'anar maslaha wa mai yaza bainal alami wal ghamumi ya bayyana ya bambanta tsakanin kuma pain da kuma damuwa ta zuciya da tambihi kazalika ala dukulil hissiyat wal ma'anawiyat fi mafhumi al mafsada cewa ta mafsada din ma su ma na jiki da na zuciya suna shiga kama na baha saratan ala dukhuli ma huwa dunyawi wa ma huwa ukhrawi fi mafhumi al maslaha wal mafsada kamar da kuma bayyana cewa akwai na duniya akwai na lahira sai ma da ya sake cewa وقال الإمام الشاطبي هكذا شما ببن مالمي الإمام الشاطبي شاطبا غني ne da yanzu yana cikin kasar Andalus kasar Spain shi ma wani gari ne na Turawa wanda ya haifar da malamai da yawa akwai malamai da dama da ake ce musu Shatibi Shatibi Shatibi mafiya shahara daga cikin su nan kusa akwai Shatibi mai Hirzul Amani shi ne Al-Qasim ibnu ibnu Fayra ibnu Khalaf kenan wanda makahuni malamin hadisi ne malamin fiqh ne malamin tafsiri ne malamin nahawu ne hasali ma an fi sanin shi a matsayin malamin nahawu asali a garin a matsayin malamin nahawu aka san shi ya kasance ana karanta mai sahih bukhari a majalisin shi yana yana makahu sai ta musu gyaran nahawu gyaran uslubi gyaran isnadi ya ta yi ibnu khallikan a cikin wafayatul ayan yayi tarihin sa mai dadi kwarai da gaske ya da shekara ta 570 daidai amin da 90 590 yes da 90 na'am to ba shi bane wannan ba shi ake magana nan ba akwai ɗayan shatibi shine mai littafan nan guda biyu sanannu al-ittisam da al-muwafaqat wanda nan littafai guda biyu bai kamata a ce mutum zai magana a cikin addinin musulunci ta hanyar fatawa ko ijtihadi ko kutsawa cikin mabayiq na masail da nawazil da bid'a a ce kuma bai san su ba yana da yana da matukar ban tsoro a ce ya haka malami ne wanda rasuwarsa shi kuma bayan shekara 200 da rayuwarsa ya rasu agwancan 590 shi kuma 790 shi mu'asiri ne ga su ibnu qayyim al-jawziya duk da yake kuma su ibnu qayyim suna gabashin duniya shi yana yamma shi ne ake mamakin yadda littafansu guda suka yi kama da juna littafin a alamul muwaqqi na ibnu qayyim littafin muwafaqat nashi sun yi kama da juna wajen content din duk da ba su kama da juna ta wajen tsari da zubi da yadda suke salon zancen su ba amma dai abin da suka nufata iri ɗaya ne kuma irin hukunce-hukuncen da suka yanke a ƙarshe kusan iri ɗaya ne kuma an tabbatar da kowa a cikin su bai san da ɗayan ba kowa na can duniyar da yake yana harkar da yake ina fata mun gane wannan sunan shi Ibrahim ibn Musa Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnati asalin garin su kenan Gharnata ita ma Andalus ne amma ya zauna ya zauna Shatiba har ya shahara da Ash-Shatibi yana magana munabbian ala shumul al-maslaha lima huwa hissi wa ma huwa ma'anawi yake cewa wa ani bil masalih ma yarji'u ila qiyam hayat al-insani wa tamam 'ayshi yace nace maslaha ina nufin abinda zai zama yana da muhimmanci wajen tsayuwar rayuwar dan adam da cikatta da samun cikatta wa nailihi ma taqata bihi awsafuhu shahawaniya wal aqliya da kuma dan adam ya samu abinda bukatar ta sha'awa abinci da abin sha da sutura da wurin kwana da jima'i da sauransu bukatun shi cika kamar da shari'a ta tsara da kuma abubuwan da hankalin shi yake bukata wannan yana cikin muwafaqat yana wata magana mai muhimmanci a nan ma da yake cewa at-taklifu مشروع لمصالح العباد ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية أتكن ديك موافقة ديك فنير وانا مغانا ولمو أجا وانا نقول لنا قلوك سينا نما يقري باو ياك جي كجلا لنا نسفاري كراي كراي سلا ناقا ما باسا بدي ما شدن تيما جينا جي شدن باتي فانا دعا كراي سلا yace na ma lokacin azumi ne ai da mutane sun azumi da sai dai ustazai masu azumi litinin da alamis wanda ba su da aure ɗin nan su ne za su more alqaidatul khamisatu ashara wato wannan daga littafin abin nan kenan min usul fiqi ala manhaj ahli hadith na zakariya ibn gulam yace alqaidatu alkhamisatu ashara ka'ida ta goma sha biyar lahtiyata fi ma warada bihi dalilu ba a ihtiyat game da abin da dalili ya zo a kai mas'ala ta al-ihtiyat taka tsantsan bi a hankali uh, being in the safer side on the safer side mas'ala ce usuliya sananniya wanda akwai maganganu a kanta da yawa asalin madogara amma game da ita shine hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kaga karshe annabi ya ce wanda ya je yana kokarin yana kiwo a gefen dan danni zai iya fadawa ciki wanda ya bi shuba zai fada haramu wanda ya guje wa shuba ya tsira da addinin sa ko to daga nan malamai za ga in suna bada fatawa suna yin taka tsantsan akan abin da ba su da nas akan shi wasu malaman kuma sai suka kai matuka wajen dande karka je kai matsala ko abin da akwai nasi in suka ga nasin kai zai iya ba da kofa fa a samu matsala sai su toshe shi ne saddin zari'a da haka za su ce ba su da hadisin cewa idan an kira sallah kana cin abinci falyutin mafa'amahu ba su yadda ba za su ce a ka bar ci tun kafin lokacin asubaye ba haka suke cewa ba kaza in kai saki uku a kalma daya a zartar ma kawai saboda dai ai ka riga kai ka fara idan ta auku a ga mai azumi to yayi kaza yayi kaza yayi kaza wanda ya bar sallah baya yi ko shi shekara nawa ce sai ya rama duk wanda yana cikin ihtiyat ta zama on the safer side kullum haka suke faɗi ibnu hazmi in ka je karanta a cikin muhalla yayi maganganu iri iri masu zafi akai yayi rugu rugu rugu rugu wasu ya dace wasu kuma ba daidai bane abin da Allah ya gafarta mishi shi yana ganin babu wani magana ihtiyati kawai cewa yake ihtiyati in kayi fa huwa hasanu in baka yi baka da wani laifi wasu suna so su dinga haramtawa mutane halas su dinga kuntatawa mutane yayi ta kafa hujja da umumat kamar irin a fadin Allah wala taqulu lima tasifu alsatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram zabtaru Allah alkadhiba yayi ta buga musu misalai da irin abin da suke ce kun ce idan mutum zai iya auren matar da ta taba yin zina da baban shi saboda ai babu abin da ya hana amma kuma idan mutum yana da mata Tori yana da baiwa ya ce ya ‘yanta ta ya ci gaba da saduwa da ita, aka zo wasu shaidu suka ce, e sun tabbatar ya ‘yanta ta, za ku yadda da shaidar su akan ‘yantawa, amma kuma ba za ku yadda da shaidar su akan zina mai haddi ba. Ya aka ga babu ita a nan, yanzu wannan kun sarayar da haddin Allah akan akan akan son zuciyarku. Irin maganganun su ya ta yi, ya ta kawo irin waɗannan ayoyi da irin irin faɗin Allah kula ra'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu halalan wa harama qul Allahu amarakum eh azina lakum ne am ala Allah taftarun eh Allahu azina lakum aw la taftarun Allah ya sauka muku da arziki daga sama ku ce wannan halal ne wannan haram ne Allah ne ya ce ku yaka ya dinga kawo irin wannan umar din yana yana yana yana abin nan din su yana yana kokarin sai ya tabbatar da matsayin shi kullum sai ibn azumi yake abubuwan shi Allah ya gafarta mai to in ka kalli ta'arifin da kaman al-qarrafi yayi ma al-ihtiyat a cikin al-furuq da yake cewa ihtirazun min al-wuqu'i fi manhiyyin aw tarki ma'murin inda al-ishtibah taka tsantsan karka auka wa haram ko kuma ka je ka ƙi yin abin da aka ce ka yi a da suka rikice maka da juna aka ko dukkanin fatoyin malaman da suna yawo akan wannan ne inda fatawa ce tun daga kan sahabbai da na bayan su kowa zaka ga yana kokarin har yanzu in ka iya in ka sabon da kake akwai fatawar da baka ce mutane tare da cewa su mutane sun zo ne fatawa za su ce malam ya halatta kaza ko so suke kuka ce musu ya halatta ko bai halatta ba to kai kuma idan ka sa abin da kake ba za ka dinga kai ka ce kaza halas ne kaza haram wani abin ba za ka taba da wannan kama ban kara da hankali sai daga ce musu tori an ce kaza an ce kaza ko kuma yanayin shi kaza yanayin shi yanzu mutum nawa zai buga maka ya ce alaga ta malam inscanation ake ci mishi wannan abin ko inscanation ya halasta ko bai halasta ba bashin banki ya halasta ko bai halasta ba zubar da ciki idan mata tana shan wahala ya halasta ko bai halasta ba kai in mawukaci ne suka dinga ce musu ya halasta za ka je ka shiga wuta sai ka riga su shiga wutan kana yin haka to za ka dole ka zama kana da ihtiya kar ka je ka auka cikin haram ko kuma ka je kai abin da ba shi aka ce kai ba ibn qayyim yazo nashi tarihin sai yake cewa al-istiqsa wal mubalaga fi ittiba'i sunna wa ma kana alayhi ar-rasul was sahaba min ghairi gulul wala mujawaza yace taka tsantsan da kuma istiqsa sai ka kada komai da komai ka kai matuƙa wajen biyar sunna wajen ƙoƙarin gano me sunna game da kaza da kuma yin abin da annabi shi da sahabbai ba tare da guluwi ba ba tare da kuma gazawa ba kar ka wuce makaɗi da rawa kar ka gaza ka zama ummatan wasafa shine yake cewa ihtiyat din nan duk ana yin shi ne idan babu nasi babu dalili amma idan akwai dalili babu wani magana ihtiyat kaga yanzu inda babu dalili wa zai baka fatawa akan cewa an kira sallar asuba ka ci gaba da cin abinci ba wanda ya baka wannan fatawa amma tunda annabin da ya kawo a ibada azumin shine yake cewa wanda ya ji kiran sallah a cikin ku wa fi yadihi qas'atuhu falyutimma ta'amahu ya cinye abincinsa inda babu nasi waye da baka fatawa cewa idan za ka yi tafiya kana azumi tun daga gida ka fara cin abincinka da kamata ya a ce sai ka bari ka yi tafiyar kamar yadda kasuru in yanzu kai za ka yi tafiya za ka baggari kaga azar ta riske ka a garinku ai azar din za ka yi ko cikakkiya sai in ka fita ne tukuna za ka fara kasaru to amma in karya azumi ne tun daga za ka yi fara karyawa wanda ba ka wannan fatawa in ba ku nasi ba wanda yake ba ka wannan fatawa da ire-iren suna nan da yawa fatoyi waɗanda inda za mu yi aiki da hankalinmu za mu yi takarar din ba za mu bi nassin ba to ba haka za mu yi ba kamar da sai da yake cewa da da hankali ake aiki sai a shafa ƙasan hufi amma dai na ga annabi na shafa saman hufi da ire-irensu da yawa shi ne yake cewa ka gane idan akwai nasi ba a komawa akan wannan ihtiyatin bari mu ji abin da malami yake cewa qala shaykhul islam ibn taymiya kama fi majmu'il fatawa fa bayyana ahmad anna al ahadith mutawatira bi amri rasul annabi sallallahu alaihi wasallam bi tamattu'i li jami'i ashabihi hadisai sun zo mutawatirai wanda suke nuna ibuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masahabbai umarni da su mai da aikin hajji su tamattu'i alladhina lam yasuqul hadiya waɗanda ba su koro hadaya ba hatta man kana ma'ahum mufridan aw qarinan har wanda yayi niyyar yin ifradi ko kirani wan nabi sallallahu alaihi wasallama la yanquluhum min al-fadil ila al-mafdul annabi alaihi salatu wasalam ba zai cire su daga mafi falala ya mai da su na kasa da shi ba bal inna ma ya'muruhum bima huwa afdalu lahum sai dai umarce su da abin da ya fi musu falala wali hadha kana fasqul hajj ila tamattu'i mustahabban inda ahmada wa lam yaj'al ikhtilaf al ulama'i fi jawaz al fasq mujiban lil ihtiyati bi tark al fasq yace dan haka ne imamu ahmad ibn hanbal ya kasance a wurin shi mustahabbi ne ka bata aikin hajji ka kamar da shi tamattu'i bai dauki sabanin malamai game da shi ko ya halasta ai fasku ko bai halasta ba bai dauki wannan ya tarsasa mishi ya ce to a yi taka tsantsan ba kai ya zama wajen fasku ɗin nan akwai laifi ba fa inna al-ihtiyata inna ma yushra'u idza lam tatabayyan sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ihtiyati ana amfani da shi ne in babu sunna a tare da kai fa idza tabayyana fattiba'uha aula in aka samu sunna to binta shi yafi shi yafi komai wa qala ibn al-qayyim fi ta'dhib as-sunani al-ihtiyatu yakunu fil a'mali allati yutraku al-mukallafu minha yatruku al-mukallafu minha amalan li akhar ihtiyata ihtiyati yana zuwa ne a inda musulmi baligi zai bar wani aiki yayi wani dan taka tsantsan wa amma al-ahkamu ash-shar'iyyah wal akhbar amma hukunce hukuncen shari'a da hadisai an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya faɗa fa tariqul ihtiyati fiha alla yukhbira anhu illa bima akhbara bi ta fuskan shari'a da fuskan hadisai taka tsantsan shine kar ka faɗi abu sai wanda ya tabbata annabi ya faɗa wala yathbutu illa wala yuthbutu illa ma asbatahu kar ka tabbatar da wani abu sai abin da annabi ya tabbatar thumma inna al-ihtiyata huwa fi tarki hadha al-ihtiyat to daga nan kuma taka tsantsan shine ka bar irin wannan taka tsantsan din wato kaka ce ga wani abu annabi ya faɗa kuma kana jin tsoron aikatawa kar ka ji wannan wannan jin tsoron da wannan jan kafa to shine ba a so kai فإن الرجل تهدره الصلاة وعنده قلة ماء قد وقعت فيها شعرة ميتة yace mutum yana iya waye gari lokacin sallah ya mushi yana da ruwa kankani sannan ga wani wato wani yankin gashi na mushe ya fada ciki tarkuhu wudu'a minha munafil ihtiyat yaki yin alola da wannan ruwan ya saba wa takatsantsanin da ake so yi fa halla akhastum bi hadha al-asl huna ne yana ku aiki da irin wannan ka'ida anan wa qultum ku ce ma sabata tajnis tanjisuhu bi dalil shar'i najasnahu in abu ya tabbata da hujja a shari'a cewa najasa ne to sai mu mai da shi najasa wa ma shakakna fihi radadnahu ila asl tahara abinda ko muka yi sabani game da shi muka shakka najasa ne kuma najasa ba sai mu da shi zuwa ga asali game da misali gashi na wata dabba da ta mutu in ya fada ruwa shin najasa ne kuma najasa bane akwai sabani akai to sai a kuma al-aslu tahara sai ka dauki ruwan kai alula ka huta ba tare da wani jidali ba bar mu saurara anan saboda kuren lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah